mun kwana a aya na tamanin da shida za mu tashi a na tamanin da bakwai insha Allah akar bakalla bismillah salati goma goma ga annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا أعوذ ربنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ألا ناقيا النبي صلى الله عليه وسلم irin ƙudurarsa da ikonsa shine mai suna Allah la ilaha ba abin bautawa da haƙƙin bauta illa huwa sai shi Allah ne yake cewa wallahi la yajma'annakum wallahi zai tara ku min quburikum daga kaburbaran ku ila fi yawmil qiyamati a cikin ranar kiyama la raiba shakkum babu kokanto fi a cikin sa wa man aila ahadu asdaqu hadisan min Allah babu mutum ɗaya da yafi gaskiyar magana fiye da Allah to kaga Allah subhanahu wataala ya ce zai tara mu daga daga kaburbura da ya tada mu daga kaburbura zai kuma watsa mu shine yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa- fis sa'ir wato na yawma taqumu sa'atu inja Allah yawma idhin yatafarraqun wa fariqun fi maqadi sidqin inda malikin muqtadar to Allah yadda muke a duniya duk zai tara mu a kabari sannan yace to wannan zuwa aljanna wala ubali haula ila an-nar wala ubali falamma raja'na sun yayin da mutane suka dawo min uhud daga uhud ikhtalafa an-nasu fihim mutane sun yi sabani a cikin cikinsu wa qala fariqun wadansu yanki suka ce ku tunu a kashe su wa qala fariqun la wato akan maganan waɗannan munafikai wanda da aka je yakin Uhud suka ware da shugaban su mutum 300 nan suka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo gida to anan ne bayan an dawo mu'minai suna ta maganganu akan su wasu suka ce a kashe su wasu suka ce kara kashe su to manzon Allah ya dauki maganan kara kashe su saboda la ilaha illallah da suka faɗa sun shiga katanga ko da yake sun faɗa a baki ne ba su faɗa a gaskiya ba shi yasa Allah yake gaya mana cewa duk ku kyale su kiyama zai tara su kiyama ya kasu kashi uku akwai kiyama sugura akwai usda akwai kubra shi kiyama su gura mutum in ya mutu kiyama sa ta yi domin in kana da rai ne za a karbi tubanka da zaran ka mutu an kulle maka kofar tuba to kai karamar kiyama ka ta zo haka nan na usta shine mutuwar dukkan halitta da za su mutu gabaki ɗaya wanda yake ran da an hura kaho na farko kubura kuma shine tashi na ranar kiyama Allah zai tara mu ranar kiyama ga baki daya shine Allah subhanahu wataala yake rantsuwa sai ya tara mu kuma zai kai kowa inda ya cancanta fama lakum me yasa me kuma sha'anukum sirtum fil munafiqina kuka zama a cikin munafikai fi ataini firqataini yanki biyu wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya mai da su ne da abin da suka yi kasabi min al na kafirci wal ma'asi da sabo da suka saba manzon Allah suka ki tsayawa Allah ya kira su sun kafarta sun saba ma Allah al munafina min al-kawr ma'asi aturiduna an an tahdu man adallahu Allah yanzu kuna son ku shirye da wanda Allah ya batar da shi ne ta'uduhu min jumlatil muhtadin kuna kida ya su daga cikin jumlan shiryayyu wal istibham fil mawli ayn lil inkar da yace aturiduna din nan to wannan ai ba za ku iya shirye da su ba dama haka Allah ya yi su yana cikin jumlan batattu man yahdihi Allah wa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida shi sa Allah ya ce anan wa man yillihu Allah wanda duk Allah ya bar da shi falan tajid lahu sabila ba za ka samu hanyar shiriya gare shi ba tariqan ila al-hudda waddu tamannaw sun yi gori law takfuruna da ace kun kafirce ne kama kafaru kama yanda ku kafirce fa takununa antum wa hum sawa'an ku zamo da ku da su daidai fil kufri a cikin kafirci fala tattakhidhu minhum awliya kar ku riki majibanta daga cikin su tuwalu nahum wanda kuke jibantan su wa in azharul imana ko da sun bayyana muku da imani ai waɗannan munafikai suna bayyana da su mumune ne to Allah ce kar ku yarda da su hatta yuhajiru hasse su yi hijira fi sabilillah hijratan sahihatan to hakika imanin to kaga wannan ana magana akan a mutanen Madina wanda suka munafinci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai da su yace ya mai da su saboda kafircin su ne da saba ma manzo to anan Allah ya ce kada ku yarda da su sai sun yi hijira to ashe anan ai mutanen Makka su ne ake neman su hijira ba mutanen Madina ne lansa to ai hijiran kashi kashi ne hijiran mu'minai a cikin farkon musulunci to hijira ne na zuwa ga Allah lil fuqara wal muhajirin akwai hijiran munafikai in an fita yaki da manzon Allah su kaurace ba suna idan duniya bane dan neman lada bane to kuma akwai hijira an jami'il ma'asi wato ka kaurace ma dukkan sabon Allah manzon Allah sanan yace al muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu mai hijira wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hanu ya hanu gaban sa wace kaga da aka je aka yi fatu makka da annabi yace la hijrata ba'da al fath babu hijira bayan cin makka domin da akwai muminai a makka wanda ba su da iko su je wajen annabi muhammad saboda ba su da karfi waɗansu kuma suna tsoron su bar 'ya'yansu da dukiyoyinsu to su ne allah yake masu magana cewa waɗannan mutanen kar su kaura kar su yadda sai kun yi sai sun yi kaura sun dawo da ku sun da inda kuke fa in tawallaw idan suka juyawa qamu ala ma kum alaihi suka zauna akan abin da suke fa khuzuhum ku kama su bil asri waqtuluhum ku kashe su min haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidhu minkum waliyan kar ku ji majibanta daga cikin su walu lahu wala nasiran ko mataimaki tantasiruna bihi ala aduwikum wanda za ku taimaka za ku nemi taimako da shi akan abokan gabanku إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسر صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم لا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركبوا فيها فإن لم يعتزلوكم يأتوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إلا الذين سيدي ودنا يلجؤون إلى قوم يصلون wanda suke saduwa yajiuna suna fakewa ila qaumin zuwa wadansu mutane bainakum wa bainahum misaqun wanda akwai alƙawari tsakaninku da su ahadun bil amani alƙawarin amana lahum gare su waliman wasala ilayhim ga wanda ya sadu da su kama ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya alkawari da hilal bin uwaymir al-aslami wato da annabi zai fita makka ya koma madina to akwai wani mutum ana ce mashi hilal bin uwaymir al-aslami ya yi ma annabi alkawari ba zai taimaki wani wani mutum da zai yaki annabi ba shi kuma annabi kar ya taimaki wani akan shi kuma ya alkawari da annabi cewa duk wanda aka koro shi ya zo wajen su to ya shiga cikin amana to haka yan kuma su ma banu bakarin su ma sun yi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da banu kuza'a to Allah ya faɗa a baya cewa kar ku yarda da su ko da sun hijira ku kama su ku kashe su to manzo sai sun yi hijira to manzo Allah zalana ma ashe waɗannan fa sai Allah ya ce ban da su tun da ka kulla amana su kai ne kake cewa a cika amana to kai waɗannan mutane banu kuza'a da banu bakarin din nan ka cika musu alkawari duk wanda ya guru ya je wajen su shikenan awon ladina koko waɗansu daga cikin su ja'ukun sun zo maku wa kada asira suduru hakika zuciyarsu yayi kunci an an yi qatilu kuma qaumin su fita su yaƙe ku tare da mu'min da mutanen su aw yuqatilu qaumun ko su yaƙe mutanen su ma akun tare da su ay mumsikina an qitalihim an qitalikum wa qitalihim akwai waɗansu wanda su ba ƴan ba ruwan mu su ba za su yi mutanen su su yaƙi annabi Muhammadu ba ba kuma za su yi bin annabi Muhammadu su yaƙi mutanen su ba wallace yin waɗannan suka zo so kawo hanzari ya rasulullahi wajenka to ka karbi hanzarin su fala ta ta'arradu ilaihim karka bijiro wasu bi ahadin da kamu wala qatlin ko kisa wa hadha wannan wa ma ba'dahu da abin da ke bayan sa mansuhu an yi nasiyin sa ma'ana ana karantawa ne amma hukuncin ya tashi daga baya dole ne ko su shiga musulunci ko su bar kasan bi ayati sai walau sha Allah da Allah ya so taslidahum alaikum sakin su akan ku la salladahum alaikum da ya sallada su akan ku bi an yuqawi qulubahum ya karfafa zuciyarsu falqatalukum wallahi da sun yake ku walakinahu lam yasha'u amma bai so shi ba fa alqa fi qulubihim ru'ba sai Allah je barazana a cikin zuciyoyinsu da inda kafiri ya ga manzon Allah shikenan sai kaga ya razana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahri an taimake ni da razana tafiyan wata guda ma'ana duk inda annabi ya sa gaba zai je yaki daga inda yake har zuwa tafiyan wata guda kafirin da yake wurin kawai ba abin da zai kama shi sai razana to wanda yake cikin razana ko ya zai iya daukan makami ya je yaki to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ni na kame su shi yasa ban karfafa zuciyarsu ba na sa musu razana da sun ji kabbaran annabi Muhammadu da mutanensa kowa sai rude razana na ma in tazalukum idan sun waru gabarin ku falam yuqatilukum ba su yake ku ba wa alqaw ilaykum assalama suka jefa sulhu zuwa gare ku ai in qalu suka mika wuya cewa ku ba su amana za su yi sulhu da ku ku ba za ku yake su ba su ma ba za su yake ku ba to idan haka ya faru fa ma ja'ala Allahu lakum alayhi sabila Allah bai sanya muku tafarkin kamu lakum gare ku alaihim akan su babil akhadi da kamu wal qatli da kisa amma fatajiduna akharina na sannu za ku damu waɗansu mutane yuriduna an yamanukum suna nufin su zo su amintar da ku bi zaharin imani indakum in sun zo wajen ku sai su ce ai su mu'minai ne alhali ko ƙarya suke wa yamanu qaumahum kuma su amince da mutane amintar da mutanen su bil kubri da kafirci idza raja'u idan sun koma ilayhim zuwa gare su wato dabi'a su kenan in sun zo wajen annabi sai ce ai mun musulunta muna tare da kai idan sun koma wajen mutanen su sai su ce ai su kafirai ne wawan waɗannan kabilu su ne asadu da garafana su ne waɗannan kabilu guda biyu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw la shahidin qalu inna ma'akum Allah ya faɗa tun a cikin suratul baqara dabi'a su kenan wa ya manu na kullama ruddu inda kowane lokaci aka kira su shine ma'anar ruddu din ila alfitnati zuwa fitina shine shirka du'u ila shirki urki su fiha sai su auka a ciki auka uwa shaddu qu'in fa in lam ya'taziluku idan ba su waru ga barin ku ba bi tarki qitalikum da barin yakin ku wa lam yanqu ilaykum assalama ba su je musulhu gare ku ba wa lan yakufu aydiyakum ba su kame hannayensu an kun gabarin ku ba yanzu kan an ba ku dama ya rasulullah da kai da al'ummanka wa khuzuhum ku kama su bil asri da kamewa ku suluhum ku kashe su min haisu sakintum duk inda kuka same su wa hum ulaiku wa qad wa ulaiku wadantanan ka ja'alna lakum alaihim sultana mun sai muku dalili akan su mubinan bayyanan li burhanan bayyanan zahiran ala qatlihim bisa kisan su wa sabihim da kamu su liqadrihim saboda su sun mazambata ne
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكفى بالله حكيما وما كان لمؤمن ما كما تك مؤمن أن يقتل مؤمنا يكش مؤمني بأي ما ينبغي أن يصدر منه قتل bai kamata kisa ya fito daga wani mumini ya kashe dan uwansa mumini ba illa kada sai dai da kuskure muqdi an fi qatlihi ya yi kuskure a kisansa ba tare da nufi ba wa man qatala wanda ya kashe muminan mumini fadan da kuskure bi an qasada ramya ghairihi kaman ya nemi ya je ya nufi ya jefi waninsa ka saidin kaman ya je farauta sai ya jefa bindiga ko ya saki kibiya a wuce jarcin ko itaciya fa asabahu ya samu wani mutum a wajen rabahu ko ya buge ya buge shi bi mala ya kusur da abin da bai kisa galiban yawanci to idan haka ya faru ya zama kisan ganganci dun bayani zai kashe shi bane to kafaransa fa tariru raqabatin ya yanta wuya na samatin mu'minatin alaihi akansa sannan wadiyatun musallamatun diya abin bayarwa ila alihi zuwa iyalin waɗanda aka kashe musu ayyuratul maqsur wato dalilin saukan wannan aya wani mutum ana ce masa ayashi bin rabi'a dan uwan abu jahali ne uwarsu ɗaya sai ya musulunta da ya musulunta sai uwar ta kira abu dama ita ta haife shi ta haifi abu jahali sai ta kira ɗanta abu jahali tsinan nan ta ce ba za ta sha inuwa ba ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ruwa ba sai ɗantan nan ayyashi ya bar musulunci ya dawo kafirci abu jahal ya neme shi ya rasa ashe shi iyas ɗin ya gudu ya je hau kan dutse sai abu jahal ya ɗauki wani aboki nasa suka je suka same shi a inda yake na saman dutse suna kwari a madina sai ya ce masa mu abin da ya kawo mu ba maganar musuluncinka ba ne mu mun yarda da musuluncinka ka je ka yi ta yi amma manzonka sallallahu alaihi wasallam ya yi horo a sada zumunci ba yana horo haka ba to abin da ya kawo ni yanzu uwarka tana nan ta ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za ta zauna a inuwa ba lallai ne sai ka fita musulunci saboda haka ka taimaka mu je ka ganta ka je ka yi ta musuluncinka ashe ba haka ba ne ya shirya masa tsiya ne shi ne ji haka sai ce aiko annabi ya yi horo haka sai ya karba to kama hanya za su tafi kamar za a je wajen mahaifiyarsa sai suka kama shi suka ɗaure shi abu jali ya masa bulala ɗari da ya masa bulala ɗari yana da abokinsa ana ce mishi haris shi ma ya masa bulala ɗari sai shi mutumin yana ɗaure an yashi ɗin ya ce kai eh to idan shi abu jali uwanmu ɗaya kai mai gama ka da ni har kai mun bulala ɗari don kana abokin shi ko to na rantse da Allah wallahi wallahi duk inda muka gamu sai na kashe ka sai ya ce mashi haka wallahi duk inda naka ga muka tambata ka mutu to shi kenan suka sake shi ya koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nan shi a yashi din nan bai san wannan haris din da ya gaba abin da zai fi da shi sai dai ya musulunta wajen annabi don wannan ya tabbata sai ya kashe shi sai garza ya shi har din bai sani ba sai ya je wajen annabi ya musulunta da ya je annabi ya musulunta kai a yashi kana tafiya da nan kawai sai ka hangi wannan mutumi da ya ma bola na ce yau ya gama yawo sai kwanta a gefe guda yana zuwa kawai sai ɗauke shi da kibiya kawai ya kashe shi to sai labari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kashe dan uwanka ai ya musulunci ya Rasulullah ban sani ba ban san ya musu ai da ya musulunci an yabe sai to shine sai Allah ya saukar da wannan aya bai kamata mumini ya kashe dan uwansa mumini ba sai don kuskure kaman wanda wannan yayi to amma tunda haka ya faru to yaje ya yanta bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ke ce ya Rasulullah ka nema mini gafaran Allah yace Allah ya gafarta maka amma ka je ka samu bawa ka yanta to hukuncin kenan na da wadiyatun musallamatun sannan ka bada diya illa an ya sadaku sai dai idan ma'abota mamacin nan sun yi sadaka ma'ana sun yafi ya tasaddaku alaihi bi an yafu anha su yafi gabanin wannan diyan wa bayyanat sunnatu annaha mi'atun min al-ibli kaga alqur'ani ya ce diyatun musallamatun bai faɗi cewa menene diyan ba bayan fa kafara ne tsakanin shi da Allah can ya yanta baiwa din to nan kuma kafara tsakanin shi da wanda ya kashe ya ba da diya diyan nan alqur'ani ya ce diya amma hadisi ya bayyanar cewa mi'atun min al-ibil raqumi 100 ne 20 na 20 ba kuma nau'i ɗaya ba bintu mahalin ta mata yar mai naƙuda waka za haka nan banatu labunin 'ya'yan mata na mai bada mama wa banu laminu sannan ma yaya maza na mai bada maman wa hiqaqun da hiqoqi wa jazaa'un wa anna cewa ita wannan diyan ala aqilatil qatil bisa dangogin mai kisan ne wa mu'asabatuhu sune asibansa illa al-asl wal furu' sai dai asali da rassa illa al-asl wal furu' muwazza'atan za a rarraba alima akan su za a biya ala salasi sinina bisa shekara uku shi diyan na dama da shari'a ya ce a bayar ba wai mutumin ne shi kadai zai ba da diyan ba duk dangoginsa za su ba da diyan kowa za a dora masa za su biya kan shekara uku alal ghani minhu nisfu dinari mawadaci cikin su zai ba da rabin dinari wal mutawassidu matsakaici kuma zai ba da rubin dinari kowane shekara fa in lam yafu idan suka kasa biya kaman babu dangogin da yawa wanda za su iya biyan wannan kudin ko ko a'a ba ma kudin gaba daya to fa baitul mali baitul mali ne za ta dauki wannan hukunci fa in ta zara in ya wuyata baitul mali ma ba kudin fa alal jani akan mai laifi ne to kaga yanzu in an ce irin wannan kisa na ganganci yanzu ya za a yi biya diya wani dangin ne naka zai tara raƙumi ɗari ina kuma bai tilmalin balle a biya shi kuma wanda yake wanda yake san ina maganan kuɗin ba kuɗi raƙumi ɗari yanzu miliyan nawa ne za a sai raƙumi ɗari to Allah subhanahu wa ta'ala dai ya ce shi dai hukunci kenan idan babu fa'alan jani shi mai laifin zai biya raƙumi ɗari fa in kana al-maqtul min qawmin aduwwin idan wanda ya kisa ya zama daga mutane ne abokan gaba hirbin lakum wato abokin gaban wawo muminun mumini fa tahriru raqabatin muminatin ay an tambuya waya mumina ala qatilihi bisa mai kisan sa kafaratan kafara wala diyata tusallamu ila ahlihi ba wani diya da ake miƙawa zuwa ahalinsa li halabatin saboda wato yakin da suke da ku wa in kana min qalbin bainakum wa bainahum misaqun idan wanda aka kashe ya zama tsakanin wasu mutane ne wanda kuke da alkawari tsakanin ku da su ka ahlul zimma kaman kafiran amana me kafiran amana wanda aka zauna lafiya da shi kai addinin ka yin addini na karanta ba ka karkata ba ne duk abubuwan da musulunci baya so ya yadda kai kuma ka kare mashi haƙƙinsa wannan shi ake ce makafirin amana kamar yadda muke da su a wannan ƙasa kafiran amana ne ba za ka kashe su ba in ka kashe su sai ka biya diya Allah ce to fardiyatun diya musallamatun abin miƙawa ila ahlihi zuwa iyalin wanda aka kashe kamar yadda muke yake faruwa yanzu da da shari'a musulunci duk waɗanda aka fada musu ana zaman lafiya ko don wani siyasa ko don wani menene aka kashe su ai kafirai ne na amana kana naka yana nashi ranar lahadi je cocinsa ranar juma'a ka je masallacinka kowa kare taba kowa to idan kun zamo irin waɗannan mutane ne aka kashe ɗaya cikin su to Allah ya ce za a ba da diyya musallamatu ila ahli wa hiya sulusu diyyatul mu'mini ita ce sulusin diyyan mu'mini wato yanda ake ce a ba da raƙumi ɗarin nan shi nashi raƙumi ɗari talatin da uku ne in kana yahudiyya in ba yahudi ne aw nusuraniyya ko ba nasari wa sulusa ushriha sulusanin ushrin da ya tabbata in kana majusiyyan in ya zama ba majusi ne ma'ana ba majusi shi bai da addini shi ba ba yahude ba shi ba ba nasare ba wa tahrir raqabatin tare da haka za a yanta waya mu'minatin mu'mina ala qatilihi bisa mai kisan za to kaga wanda yake cewa in ya kashe kafiri akwai diya akan sa to ga nan qur'ani ya zo da shi sarari in ka kashe kafirin ma ai yana cikin amanan sa ne ka kashe shi da kun zo wajen yaƙi ne ya fito ka fito yana neman yaƙe ka dan ya karya musulunci kai kana neman ka yaƙe shi don ka karama musulunci to wannan in ka kashe shi ne za a baka lada amma haka kawai ka kama mutum yana addininsa ko yana kafircinsa ka je ka same shi ka kashe shi to sai ka biya diya kuma Allah ya ce ai fansa amma daga jirin raqabata wanda bai samu waya ba kamar yanzu in an yi kisa irin wannan ba inda za ka je ka samu mutum ana sayarwa da sunan bawa bi an faqadaha ya rasa ta wa ma yuhassiluha bihi ko ko abin da zai tabbatar da ita da shi to wannan nan sai a koma fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wato azumin wata biyu masu bin juna sun tabbata kansa ma'ana masu bin juna idan ya kama azumin nan kar ya rage ko kar ya shigar da rana ɗaya sai ya huta tun da aka fara ba za a yanke ba har ya kai wata biyu cikakku idan ya yanke rana ɗaya to wanda ya da ya ɓaci ko da ya yi hamsin ne ya ce gobe bari in huta to hutun nan ya bata hamsin din nan don qur'ani ya ce muta tabi aini wa lam Allah ta'ala al intiqal ila ta'am anan kisa na kuskuren ko na ganganci Allah bai ce a ruwa ciyarwa ba kamar yadda ya ce a zihari ai a zihari an ce ko azumin wata biyu ko yan tawaya ko ciyar da masaki sittin to wancan a wajen zihari kenan amma a wajen kisan kai ba wata magana in dai ana sai da bawa to ka sai bawanka inda in babu kuwa azumin wata biyu ya kama kuma azumin wata biyu nan a jere babu yankewa ba wai dole sai ka kama daga farkon wata zuwa farkon wata ba share ne dai kwana talatin talatin so biyu فثياب شعرين متابعين وبه أخذ الشافعي da wannan ne imamu shafi ya riko ya ce ba maganar ciyarwa wa fi fiya sai ya kaulai a cikin mafi ingancin maganganunsa guda biyu tawbatan min Allah tuba ne daga Allah mazdarun mansubun bi fi'lihi al-muqaddari وكان الله عليما ألا مسنين بخلقه دهل تنسى حكيما غني فيما دبره لهم شكرا أبن شريع شريع نعم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام ليس مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ومن يقتل مؤمنا والنبي يكش مؤمني متعمدا كان أن فدي غنغنشي ga abin da zai yi ya yi kafara ya kuma biya diya to nan wanda ya kashe mumini da gangan fa bayan ya fi da katalahu lima yuqtalu ya nufi ya kashe shi da abin da ake kashewa galiban yawanci aliman ya kuma san cewa wanda zai kashe nan ba imanihi yana da imani ka dauki bindiga ka kashe mai imani mai sallah ko ka ka dauki makami ne wanda da gani dai wanda ka nubo shi da wannan ya san kisa ne to duk wanda ya haka jazahu sakayyan ta wutan jahannama shi ma wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum da ake ce mashi maqis ibn sawaba ya musulunta yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kashe masa dan uwansa a cikin banin najjar su biyu ne suka zo musulunta da shi da dan uwansa wajen manzon Allah sai ya kai kara zuwa wajen manzon Allah sallallahu tare da wani aboki nasa ana ce masa shi iyal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje wajen banin najjar manzon Allah ya ce ga wannan an kashe dan uwansa a cikin ku in kun san wanda ya kashe masa dan uwa to ku ba shi dama shi ma ya yi kisasi idan ko ba ku sani ba ku tattara diya ku biya shi da aka zo wajen su sai suka ce sam an wada'ata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba mu da makawa sai dai mu ji mu bi amma wanda ya kashe shi kam ba za mu iya sanin sa ba sai dai diyan da annabi ya hore mu da shi za mu bayar suka tara raƙumi ɗari suka miƙa ma wannan mutum iyash ɗin suka shi kenan so kamo hanya da za su dawo sai shaidan yana ce masa to ai wannan abokin naka kawai da ka gama da shi ne a maimakon ɗan uwanka kawai ka gudu makka da wannan raƙumi kaga ka samu riba ga raƙumi ɗari kuma ka rama kisa sai zare takobi wannan ɗan uwan nasa da annabi ya ce ku je tare sai zare takobi sai kashe shi shikenan sai ya gudu ya kora raƙumin nan ya koma maka wajen kafiri ya kafirta ma'ana ya ridda yana cewa ai na more ga raƙumi ɗari ga ramu kisa to shine ya zauna da har lokacin da aka yi fatu makka ta yana makka to yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gudu ya je ka'aba kar ku taba shi ya tsira duk wanda ya shiga gidan abu sufyana ya tsira kar a kashe shi amma iya ko yana rike da rigan ka'aba a kashe shi saboda to aka ko same shi kuwa ya gudu ya shiga ka'aba ya rike rigan ka'aba annabi ya tama a gama da shi aka kashe shi to shine Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya kashe mumini da gangan kamar yadda wannan mutum yayi to fa jazaa'uhu sakamakon sa wutan jahannama sannan wutan jahannaman nan khalidan fiha yana dawama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi ga kari ga fushin Allah kamar yadda dan aljanna ba aljanna yafi mashi daɗi ba yardan Allah to shi kuma wutan ba wutan yafi zafi ba fushin Allah wala'anahu ab'adahu min ahmatihi ya nisanta shi gaban rahama wa adda lahu azaban ya tanada masa azaba fi nari a cikin wuta wa hadha mu'awwal mimman yastahillu wa aw bi anna hadha jazaohu in juziya wannan sakayyarsa kenan za a saka masa wala budda babu makawa fi qalbil wa'id li qawlihi ta'ala gabanin Allah ta'ala wa yakfiru ma duna zalika liman yasha wa ibn abbas abdullahi dan abbas yace annaha ala zahiriha wannan aya da yace khalidan fiha wa wallahu alaihi wa la'anahu to ai akan zahirin ta dai haka abun yake wa amma wa annaha nasihatun li ghairiha amma wata ayan kuma ta dauki hukuncin min ayatil maghfirati daga ayoyin gafara وبين الآية البقرة آية سورة البقرة تبين أن قاتل الأمن يقتل به wanda ya kisan ganganci za a kashe shi don wannan wa anna alaihi diyatu diya na kansa in ufiya anhu in an yafe masa wa sabaqa qadruha gurgudan ya gabatu wa bayyanat sunnatu hadisi ya bayyana anna bainal amdi wal qata'i qatlan yusamma shibh al amdi akwai wani kisa wanda yake faruwa ba za a kira shi da gangan ba ba kuma za a kira shi da kuskure ba shi ake ce mai kama da ganganci shine mai wa huwa an yaqtulahu ya kashe shi bi ma la yaqtalu ghaliban sai ka dauki karan dawa shikenan sai ka buga mutum karan dawa na kisa sai ya fadi ya mutu ya zo da karshen sa ko ko a ka dan zunguri wani mutum da yatsa sai ya fadi ya mutu to wannan shi ana ke ce mashi shibhul amdi to wannan na fala kisasa babu kisasi a ciki mai a cikin sa bal diyatun diya za a bayar kal amdi kaman ganganci bi sifati a cikin sifa wal qadaw kuma da kuskure bi ta'jil wal hamd wa huwa wal amdu aula bil kafarati shi wannan da gangancin nan ya fi dacewa ayi kafara min al qadai wa nazala wannan aya da za mu karanta ya sauka ne lamma marra nafarun min as-sahabati bi rajulin yayin da waɗansu mutane suka shuɗe daga sahabbai da wani mutum daga cikin bani sulaimin wa huwa yasuqu ghanaman yana koran tumakinsa fa sallama alaihim eh masu sallama fa qalu suka ce ma sallama alaina illa taqiyatan bai sallama akan mu ba sai don neman kariya fa qatalu suka kashe shi wasaqu suka kora ganama tumakinsa wannan mutum ana ce masa mirdas ibn nuhaykin wannan aya yana da ban tsoro akan la ilaha illallah a matsayinta mirdasu dan nuhaik yana daga cikin mutanen fadakku ne fadakku kuma yana wajen kasan tabuka ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki hari a jiya kai hari wani wuri to mutanen garin da suka ji motsin sahabbai duk suka gudu to amma shi wannan dama shi kadai ne mirdasu ibn nuhaikin wanda ya musulunta a garin da ya musulunta a garin ya boye sai ya ji ai mutane na ne ma mutanen annabi ne masu la ilaha illallah sai ya sako yana tarar sai yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah to akwai usama ibn zaid usama dan zaid nan wani mutum ne mai matsayi a wajen manzon Allah har annabi yana cewa usama tu ahabbun nasi ilayya ma khasha fadima usama ina cikin mutanen da nake son sa inda ba fadima suna gaban sa to yana cikin taron jama'a da ya ja ka sai ce kaga wannan duk mutanen gari sun gudu ya ji muna la ilaha yana yi don ya kare dukiyansa sai ya sako kawai ya tare shi shi yana la ilaha illahu shikenan sai ya kashe shi da ya kashe shi kamin ya dawo Allah ya aiko wa annabi an yi barna Usama ibn Zaid ya kashe wani mutum yana la ilaha illallah ya kosan matsayin la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji zafi sabai suka ji zafi to ana nan bai dawo ba har annabi yana jiransa yana dawowa annabi ya tare shi ya ce usamatu usama ka san matsayin la ilaha illallah kuwa ka san matsayin la ilaha mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi ka kashe mutum la ilaha illallah annabi na faɗa ya ce ina kuka annabi na kuka sai na ce ya rasulullah wai ina neman dan masa hanzari ya rasulullah ai ba ya faɗa don Allah bane ya faɗa ne a cikin ya faɗa ne don ya kare dukiyarsa annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa ka gani afala shaqaqta an qabdihi ka tsaga zuciyarsa ne ka ko san la ilaha illallah yace saboda dadin maimaita la ilaha illallah da annabi yake faɗa sai na ji kamar daren nan na musulunta daga ƙarshe dai na ce ya rasulullah yanzu kan ba sauran yadda za a yi ka nema mani gafara ka nema mani gafara yace to Allah ya gafarta maka to kaga in dai har wani mutum wanda ba a san shi ba ba taba ganin yana sallah ba ba taba ganin yana azumi ba ya tari yan uwa ne musulmi na la ilaha illallah muhammadu rasulullah an kashe shi Allah ya kawo aya idza larabtum fil ardi fatasabbatu an tusibu qauman bi jahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimina to ina da dan uwanka wanda zaka ganshi ya fito masallaci tare da kai ya shiga masallaci yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji kun je makka tare ya ce la ilaha illallah ka ce mushriki mushrikin ka a wajen Allah ne ba mushriki bane a wajen manzon Allah ba mushriki bane in dai wannan ya bada la ilaha illallah ba a taba ganin sallarsa ba ba a taba ganin sallarsa ba ba a san ma ya yake ba aka kashe shi manzon Allah na tsawa Allah na tsawa dan me za a kashe mutum dan me za ka yi mutum la ilaha illallah ga annabi yana faɗa la ilaha illallah hisni man dan hada hisni bakar amin min amin azabi la ilaha illallah katanga ta ce wanda ya shiga katanga na ya amince daga azabata sannan ga hadisin manzo Allah yana faɗa ai munafikai ƙarya suke yi don sun zo wajen annabi sun ce suna da imani a ƙarya suke haka Allah ce za ka ja za ka munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah ko Allah ya ce makareta ne ko a ƙarshe me yasa annabi bai kashe bai kuma ya san kafirai ne a'a katanga la la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga su dai yan wuta ne innal munafiqina fi darakil asfal minan nar amma annabi ba zai dauki takobi ya kama su ya kashe ba Allah ya gaya musu yan wuta ne har wata rana suka ce ya rasulullahi me zai sa ba za mu fada kansu mu kashe ba ya ce a'a in ne haka yanzu a ce kuma ya koma yana kashe mutanensa dan abdullahi bin ubay shugaban munafikan duniya duka yana da ɗa mutumin kirki shi bawan Allah ne kullun sai ya ji ana faɗin munin halin babansa na zagin annabi kullun ya zauna a majalisar cin mutuncin annabi ya dawo wata rana ya zo ya tsare kofar gidan ya ce ma ubansa wallahi ba za ka shiga gidan nan ba sai na sauke kanka kana zagin annabi kana zagin annabi ya rasa yadda da yake gidan nan ba za ka shiga kuma wallahi da ya zo kusa da shi da ya kashe shi aka zaga aka yawa annabi ya rasulullah ga fa abdullahi can zai banna zai kashe babansa annabi ya ce kira shi ya zo ya ce ka kyale shi da halinsa ka kyale shi da halinsa kar a ce ka kashe babanka shi ya sanadin zuwan ka duniya ba za ka kai shi lahira ba ka kyale shi kuma annabi ya san dan wuta ne kowa ma ya san dan wuta ne amma la ilaha illallah ya kare shi to amma yanzu wai sai ka dauki makami a ce a je a yi jihadi ba fa kafirai za a yaƙa ba ba fa kafirai za a kai ma yaƙin ba wai ba musulkai za a kai ma yaƙin ba a'a mai la ilaha illa ne ai jihadi ya kafirta ka ce ashhadu an la ilaha illa shi ya ce ashhadu an la ilaha illa lokacin sallah ya ya shiga yayin sallah ya kai kai ma ka shiga kai sallah kun je haji tare kun yi ka'aba tare kun ziyarci annabi tare amma an gaya maka wai kafiri ne ka yadda to ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala kenan yana gaya ma wannan wannan kawai ya isa hujja in ka ce ai aqida ne ba kyau aqida ne ba kyau to sai mu tambaye ka na manzo Allah ka tsaga zuciyarsa ka gani eh wai annabi ya ga mun ba dai har ya faɗa ba to na zuciya ku bar Allah kuma da shi wakilu sara'ila ila Allah duk abin da yake koye ka nuna shi ka bar ma Allah dan mutum ce la ilaha illallah shikenan shi sa ma masu yi da suke cewa ilmi wato kamar sanin Allah suna magana akai cewa وفي المقلد اختلافهم جرى هل مؤمن من غير اتيان جرى او مؤمن اسوء الى ما هو من مؤمن wai suna cewa mutumin da aka ce mashi Allah ɗaya ne ya yadda duk muminai ba ya san Allah ɗaya ne ba to amma me hujja a wajen jahili a shi ne yana sama kawai yana ganin shi to ai ba sanin Allah da haka sai ka koma wajen masu tauhidi su kawo maka sitta wa situna alwujud wal kilam wal baqa wal mukhalafat wal qiyam bin nafs wal hadaniyatu a ce maka nafsiyya salbiyya ma'ani ma'anawi sifatul kamali tasibu wa tusabu kaza kaza kaza ka san Allah da hujja kenan ba kawai a'a ni na ji ne ana ce Allah daya na yadda kuma Allah daya ba to su masu tauhidi suka ce wai shi wanda ya ji Allah daya ne kawai ya yadda Allah daya mumini ne tambaya suke an muminin asim ko mumini mai sabo ne ko ba muminin bane to wanda ya fashe ku sunusi awwala wa nasara saniya wa zai ce sunusi yace a ba za a ce ba mumini bane mumini ne amma mai sabo to mutum ya faɗi la ilaha illallah ka kiyaye la ilaha illallah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya fi karfin ka ka kama ka kira shi kafiri don yadda Allah yake faɗa kenan shine wannan aya ta sauko ya ayyuhallazina amanu إذا لغبتم سافرتم للجهاد أنا مجانا da waɗannan sahabbai har da shi Usamatun da yi wannan kisa idan kun je yaƙi fi sabilillah fa tabayyanu ku nemi bayani a wani qira'a fi qira'atin bil musallasati fa tasabbitu ku nemi tabbatarwa shin mu'mine ne ko ba mu'mini ba wala taqulu liman alqa ilaykum assalama kar ku ce ma wanda ya jefa gaisuwa gare ku bi alifin wa dunaha yace salamu alaikum ko yace salam salama ko salama ai tahiyatu aw inqiyada ko jawwa bi qawlihi da fadin kalmar shahada allati hiya amaratun ala islam wanda ita ce alama akan musulunci kar ku ce da shi lasta mu'minan kai ba mu'mini bane wa inna ma qulta hadha taqiyatan li nafsika don ka faɗi haka ne don neman kariya ga kanka wa malaka da dukiyanka fa taqtulu ku kashe shi Allah ce kar ku haka tabtaquna aral hayatid dunya lokacin da kuka yi haka ba wani abu kuke nema ba kuna neman tarkacen duniya dan shi abin da yasa ya kashe shi yana zaton saboda wannan dukiya nasa ne yake neman ya kare ta ya zo yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine Allah ya ce a kar ku sake yin haka don kawai neman tarkacen duniya na ganima ai ganima ba wata aba ba ce fa inda Allah maghanimu kathiratun ai ganima mai yawa yana wajen Allah yugunikun da zai wadatar da kuwa an qatli mislihi gabanin kisan irin waɗannan limalihi don kuɗinsa kazalika kuntum min qabl sai Allah ya tuna musu ai ku din ma da haka kuke kaman yanda wannan shin ku ba kafiran bane ku ba ba saba ba kuma kan kuke bauta mawa ba amma da kuka shiga la ilaha illallah Allah ya sa aka kare ku mutuncin ku ya karu jinin ku ya karu to don me wannan zai ce la ilaha illallah ku kashe shi gaya nan ko kun faɗi la ilaha illallah to usammu dima'ukum ana kare jininku wa amla wa lakum da dukiyanku bi mujarrad qawlikum ash-shahada zaran fadin ku kalman shahada wato da zaran ka faɗi kalman shahada duk abu sai ya kare kamar yadda Ka'ab ibn dan Zuhair da babansa shi Zuhair bai samu musulunci ba da bai samu musulunci ba ya san alaman musulunci zai bayyana sai yana ce ma ‘ya'yansa da ka'abu da gujeru idan annabin ƙarshen zamani ya bayyana ku miƙa wuya ku ba da gaskiya da shi manzo Allah ya bayyana sai bujeru ya musulunta ka'abu dama mawaƙa ne sun gada daga babansu sai koma shi zagin annabi kawai yake yi in yayi waka sai zagi annabi in yayi waka sai zagi annabi annabi zai ce musu kai kamun nan ya ishe ni duk inda ga ka'abu a gama da shi sai dan uwan ya dauko takarda ya rubuta zuwa ga dan uwana Ka'ab ina tabbatar maka duniya ta maka kunci ka nemi inda zaka shiga manzon Allah ya halatta jininka duk inda aka ganka ba a kashe ka sai ce to ya za a kenan sai lallabo ya zo da daddare zo Madina da ya zo Madina sai lallaba ya je gidan dan uwansa ya sallama dan uwan ya fito ce kai ne ya ka mutu tun da ka zo garin nan ya ce a'a ban mutu ba yaya za a yi ka kai ni wajen shintu ba za ka tuba eh za ka tuba aiko shi kenan to yanzu yadda za a yi idan muka fitar da kai da ni da kai kamin waje wajen annabi kanka zai kai zai kai ƙasa to lulluɗe kanka gaba ɗaya ka bar idonka kawai ina tafiya kana bina ba za a gane kai ne ba shikenan ya fito annabi ya fito ya zauna shi dan uwan bajeru yana gaba shi yana bin shi a baya ba a gane shi ne ba har ya shiga ya zauna can gefe sai dan uwan ya tashi ya zo gaban manzon Allah ya ce ya rasulullah ya ce ya ne sai ce ina roƙonka in kawo ɗan uwana ka abu ya musulunta ya ce zai musulunta ya zai musulunta ya jira da Allah ce ai ya musulunta shi kenan sai ya ce ka abu taso sai suka ci kai shi ne wannan wannan ci kai da ma dai a waje ne ya rugo da gudu ya zauna gaban manzon Allah to sai ya waƙoƙin da yana umbishu annar rasulullahi au adabi wal afu inna rasulillahi maqbulu yana waƙoƙi yana ce an bani labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe ni dan san annabin afwa ne annabin rahama ne san yana cewa inna rasula rasulun yusalahu bihi wallahi kai manzon Allah wallahi manzon Allah kai takobin Allah ne wanda aka zare akan makiyan Allah bai musulunta ba annabi ya ce ka ce la ilaha illa duk zagin da yawa annabin nan ya tafi saboda la ilaha kuma karewa da annabi ya ji daɗi sai ya ɗauki bargon sai ya yafa masa ya faɗa kibar wani ya ba masa to kaga an yabi annabi a gaban annabi ya ba da bargo ya yi kyautan bargo bargon nan ya rike shi ka abin nan ya rike wannan bargon a hannunsa ya ce ba zai ba kowa ba bargon annabi har lokacin da hajjaji yusuf ya ji labari ya ce ya zo ya ba shi wannan bargo na annabi zai ba shi dinari dubu hudu ya ce ko dubu ɗari hudu ba zan baka bargon annabi ba mun zan baka bargon annabi ba to daga baya bayan ya mutu ya lallabe ya ya karfe wannan bargon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga in dai har mutum zai zagi annabi Allah ya fushi da shi laiku su fushi da shi mutane su fushi da shi ana neman shi a kashe la ilaha illallah ta kwace shi la ilaha illallah guda dai tak ta kwace shi duk zagin da ya wuce eh to amma mutum ya ce la ilaha illallah ya zikiri ka ce mishi kafiri ka ce mishi mushriki ai ina a ina an tsora mutane kan bata kan jahilci har ma mutum wai yana gaba da mai la ilaha illallah ya ma fi son arne da kai da ya ganka wayo ga mutumin nan wani musulkin nan to ba haka yake ba to abinda Allah yake cewa kenan fa inna Allah maghanim kaseeran kadhalika kuntum min qablu wa manna Allahu alaykum gabatar inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masanin abin da kuke aikatawa ne fa yajalikum zai saka muku bihi da shi
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله القائلون وند suka zauna suka ki zuwa yaki min almu'minina daga mu'minai la yastawi ba su yi daidai da wanda suka fita suka je yaki ba غير أولو الضرر sai dai ma'abota cuta da rafi sifatun wa min zamanatin kaman cutan fara au awan fa makanta an ce gairu ulul larari ita ce kadai ta sauka ita kadai gairu ulul larari wannan ayan shine kadai aka saukar mu annabi gairu ulul dalilin wannan da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mujahidai wanda suka fita saboda Allah ba su yi daidai da wanda suka zauna ba to akwai Abdullahi ibn Ummu Maktum mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makahun sai ce to ya rasulullahi an ce wanda suka fita da wanda ba su fita ba ba su yi daidai ba to ina hukunci na ni makawo ni makawo me zan gani in naje yaki sai jibril ya ce to jibril muna da tambaya sai ce sai na je na tambaye ubangiji na to shine Allah ya ce ka je ka ce mashi gairul ulul larabi shikenan gairul ulul larabi banda masu lalura banda makawo da duk wani lalura wanda zai hana yaki to ita ne kadai ta sako wannan XS guda daya غير النظري نعم أنا لغير نعم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون ما في جهاد في سبيل الله أسكن تفرك الله بأموالهم فأنفسهم لدوك يوزنس لكانوس فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda suka zauna lirarin darajatan daraja فليلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة كودا sun yi daidai a wajen niyya shi wanda cutan yake tare da shi aida yana gani shi ma da ya je to sun yi tarayya a wajen niyya amma waɗancan sun daɗu saboda sun je sun rungumi yakin wa kullan kowanne min alfariqain da ulul larari din da waɗanda suka yi jihadi fi sabilillah wa adallahu alhusna Allah ya yi masu alƙawarin aljanna amma wa faddala Allahu al-mujahidin al-qa'ilin Allah ya fifita mujahidai al-qa'ilin bisa masu zama da ghairu rarin ba don cuta ba ajran lada aziman mai girma wa yabdalu minhu darajatin darajoji minhu da gare shi manazil masaukai ba'dha fawqa ba'din sashi bisa sashi min al-karamati da girmamawa wa maghfiratan da gafara ورحمة دراما منصوبان بفعلهما المقدر أي غفر مغفرة ورحم رحمة وكان الله غفورا ألا مغافرا لأوليائه وجبا تنسى رحيما برحمة بأهل ذاتهم وبوابنسا ونزل آية لا كانت فتاة سوكا في جماعة أو لمس جماعة أسلموا لسك مسلمين ولم يهاجروا أما سك زونا أمك وسي هجرابا وقتلوا أككجس يوم بدر مع الكفار Allah ya saukar da innal ladina tawaffahul malaikatu haqiqa waɗanda mala'iku suka karbi rayukansu zalimi anfusihim suna masu zalintan kansu bil maqami da zama ma'al kuffari tare da kafirai wa tarkil hijrati da barin hijira suka ki hijira tare da manzon Allah suna nan a Makka qalu lahum suka ce musu muwabbihina fima kuntum idan mala'ikun sun zo za su karɓi ran waɗannan su ko kuma a me kuke fi ayi shay'in kuntum bi amri dinukum tunda annabi ya koma madina mu'minin sun koma madina ai nan diyarul kubri ne can ne diyarul imani dole ai kaura a koma gidan imani qalu sai su ce mala'ikun mautazirina kunna mustad'afina mu raunana ne ajizina an iqamati dini mun gajiya ga tsaye da addini fil ardi a cikin ƙasa allin makata qalu sai su ce lahum gare su tawbihan dan zargi alam taku ardullahi wasi'atan shin kasan Allah bai zama mai ya ba mutu hajiru ku hijira fiya a ciki min arlil kubri daga kasan kafirci ila baladin akhara zuwa wani gari kama fa'ala gairukum qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce ulaika wadantanan kama awhum makoman su dan jahannama wa sa'ata imuni masiran makoma hiya ita
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما إلا المستضعفين في دي رونانا من الرجال والنساء دقا ماذا دماتا والولدان لقنانا يارا الذين لا يستطيعون حيلة وان باسو دا قلبي شيني معنى دبارا لا قوة لكم على الهجرة ولا نفقة با قرفي أكن هجرة با أبنشي ولا يهتدون سبيلا باسو يكي كان في مدينة باسو شريعة تفرقي طريقا إلى عدل الهجرة فأولئك ودن شانك أسأل الله أن يعفو عنهم يا يقصى ألا ياتي مسو وكان الله عفوا ألا ذم مي عفوا غفورا مي غفرا ومن يهاجر في سبيل الله duk wanda ya hijira saboda Allah ya jirfi la'alli mugharaman zai samu wurin hijira a ƙasa kasira mai yawa wasu atan da yalwa su rizki a cikin arziki in kuna gudun in kun fita arzikin ku zai lalace ne to Allah subhanahu wataala ya ce zai yalwata ka in ka fita wa man yakhruju min baytihi muhajiran duk wanda ya fita daga gidansa yana hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa summa yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ya same shi a hanya kama waqa al-jundu ibn az-zamrata al-laysi kaman da ya auku ga wani sahabin manzon Allah wanda ake ce mishi zamrata bil junda wato da Allah ya saukar da wannan ayan cewa kasu yadda su mutu a can sai dai rauna na sai ce wallahi Allah ka sani ina da karfi ka san ina da kuɗin da zan je gaban Madina to tun da Allah ya faɗi haka wallahi ba zan ƙara kwana a Madina ba gashi tsoho ne bai iya tafiya yake ku fitar da ni ku fitar da ni a Madina ku fitar da ni in kwana a wannan a Makka ba zan zauna a nan garin ba suka fitar da shi bai iya tafiya ba akan gado ba sai da ya zo tan'im sai ya mutu sai kenan da zai mutu sai ya sa hannunsa na dama akan hagu ya ce Allahumma hazihi laka wa hazihi la rasulika ubayiruka ala ma baya aka rasuluka Allah wannan hannun nawa nawa ne na hannuna hannun hannun manzon Allah na yi maka mubaya abinda kai ma annabi mubaya sai ya mutu to da ya mutu a wannan halin sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce Allahu akbar da ya iso da ya fi da ya fi sai mushrikai suka kama dariya ai bai samu abin da yake so ba ga ya mutu a hanya sai Allah ya gwale su ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah ya ji mu ya samu yalwa dewa wanda ya fita gidansa muhajirin ila Allah wa rasulihi sannan mutuwa ya same shi to fa qad wa qajiruhu ala Allah niyatul mu'mini khairun min amalihi wa kana Allah Allah ya kasance gafuran mai gafara rahiman mai rahama alhamdulillah
alhamdulillah ya rabbil alamin akan Allah wannan yana tambaya waya ake kafara rantsuwa
kafarar rantsuwa azumi kwana uku ko ci da mutum goma shi gana a kan matsalar waya a matsayin mutumin da yake azumi sai ya fara ya yi kwanta da rana ya yi mafarki har ya fitar da wasiya a matsayin azumi ai shi ba shi ya jawo makansa ba wani abu ne ya same shi daga Allah kuma sai ya wanka ya ci gaba da ibada azumi lafiya nan to a kan matsalar wanda yana tambaya ne wai akwai wani abu da ake shiga na MTN wanda ake rakan bashin kuɗi idan kada su misali naira ɗari za su zara naira goma wai wannan ya halatta mutum ya yi wannan
a to in lalura ya same ka mana jazalil mutsari an yakul al maitata amma ai ka san ruwa ne za za a baka akai tunda dai za su ƙara naira ɗari a kai an baka bashi da ruwa to amma in ka ga lalura ya kama ka dole ba sai kai ba amma dai kai da kai din ai su ake magana su ko arna ne ba abin da ya dame su
akan matsalar wai ya halatta mata su rika zuwa wurin jana'iza ana yi da su
to wajen janaza mata a fikihu an halatta masu su je wajen janaza na wani nasu na kusa babanta ya mutu ko ɗanta ya mutu ko ɗan uwanta ya mutu amma idan sun je su tsaya a can baya mutane maza na sallah su ma su yi sallah idan sun je rakiya su tsaya a can baya kamar yadda Allah ya hukunci mata su tsaya inda suke akhiruhunna min haythu akharahumullah maza na gaba mata suna baya wannan ya halatta in dai ba za su je suna wayo wayo ihu ihu wani ya mutu to wannan kan haramun ne akan maka sa wanda Allah wannan suna son ya wani malami kira ga yan dalilin tijaniya ga yadda yan hakika suke halaka da mutane kuma har su shiga cikin ƙauyuka ai waɗannan mutane a nisance su ba 'yan ɗariƙa ba ne kafirai ne ba 'yan ɗariƙa ba ne kafirai ne 'yan haƙiƙa ba 'yan ɗariƙa ba ne ba 'yan ɗariƙa ba ne ba 'yan ɗariƙa ba ne ɗariƙa ba wani abu ne ɗariƙa ba istighfari salati la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma mutum ya ce shi Allah ne ko wane ne Allah ko ya dubi shadda ya ce Allah ko ya dubi menene da sauransu to wannan ya fita da'iran musulunci ba ma ɗariƙa ba abubuwan da ake faɗa a cikin ɗariƙa ba haka yake yadda suke kamata ba makami ne na fana'i ba su iya ganonsa ba misali yanzu kowa yana da wasu abubuwa da yawa wanda za mu iya ganewa yanzu ko taliyar nan sai a ce dangote ko sai a ce taliyar dangote to dangote ne ba aikin shi ne ba in an ga mota sai a ce dangote dangote ne to abin da arifai suke sani in kai matukan sanin Allah komi ka duba sai ka ga Allah tare da shi don aikin Allah ne in ka dubi sama ka dubi sanin Allah in ka dubi ƙasa fanzur ila nafsika summa taqili lil alamin udu summa subli in ka duba sama za ka gane Allah a ciki akwai Allah ƙasa akwai Allah kai ba akwai Allah komi akwai Allah abin da suke nufi kenan to sai kawai mutum ya dauka cewa shi ne Allah wannan ma Allah wannan a to ko koda mashi mari in ce na mari Allah kuma in dai ayin makamin fana'i ne yadda yake faɗa a rifai suke faɗi to lokacin da yana jazban na yana Allah Allah sa hannun shi aljihu ka kwashe kuɗin ka gani ko ko ya kwanta a hanya mota inda za ta wuce in shi Allah ne ta taka mu gani to naka duk wannan shirme ne ba gaskiya bane ana danganta ma yan dariƙa musamman jama'an shi Ibrahim to ƙarya suke su ɗauki hoton shi Ibrahim su dinga manna Allah Allah Allah Allah to ƙarya ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح محمد والخاتم لما سبق نصر الجملة كم هادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك سلام على الحمد لله رب العالمين Allah na wa mari ya rabana